بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كيف ولك رسول الله شهر رمضان أحكام وفوائد أيها الأخوة ستاش شافينا تمارين تبطل الأمور التي تستحق للصائم wato bayan kada bayani game da al'amuran da an makamiki ga mai azumi yanzu za mu yi bayani akan al'amuran da an mustahabbi ga mai azumi min ahammi ma yustahabbu lis-sa'imi al-adabul atiya daga cikin abinda an mafi muhimmanci abinda ake so mai azumi shi to akwai al-adabul atiya na dubban da ke zuwa na ɗaya as-suhur mustahabbi ne ga mai azumi shi sahur sahur sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ba a mai azumi da ce to shi ai ba sai ma ya tashi da kullum ya zarce kawai shi wuce da azumi ne a mustahabbi ne kai sahur lima rawahu al-bukhari wa muslim saboda hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito wal khamsa illa aba dawud min hadisi anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala tasahharu فإن في السحور بركة النبي صلى الله عليه وسلم ku zanka yin suhu saboda hakika akwai albarka a cikin sahu ala shehu Usman ibn Godiyo shehu na Usman ibn Godiyo saka marabullah bi rahmatihi ya ji a cikin littafin sa ihya sunna wa ihmadul bid'ah yake cewa wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam fi qawl yana daga cikin hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da azumi تأخير السحور جنجر تسهر ندكا بسك مستحبانك مستحبي ne in zaka yi sahur to ka jinkirta ka bari sai kusan alfajir ya kusan ketowa kila saura minti talatin ko saura ishirin ko saura goma sai ka yi sahur ɗinka wannan mustahabbi na dan hadisin da muka karanta na ibnu umar maktubi yana cewa ku tacce abincin ku bi dashin abincin ku har sai ibnu ummi maktubi ya yi kira shi kuma ibn umar tumin kira ne kira kan salatu ba kuna da dama ku yi dacin abincin ku sai an yi as-salatu ana yin as-salatu to shi ke nan ki da shi aya kai wa fi sahih al-bukhari ya zo cikin sahih al-bukhari da shi mun Usman an Salim ne Sa'ad kala ya ce kuntu atataharu fi ahli sahal sahabin manzon sallallahu alaihi wasallam na kasance nika yin sahur cikin gidana wajen iyalina summa takunu sur'ati sa'annan ina wato gaugawa na za ta kasance an tazrika sujuda in sami sallah in sami sujuda ma a rasulullahi ta rabu Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yana ƙara sahur kahin ma shi iso masallaci har asar da sallah kokarin shi kai shi samu wato mahudi ko sujuda ta rabu Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma sunnat akhiru suhuri abinda yasa aka sunnanta jinkirta sahur taqlilan li muttasil juki saboda karantar da ainihin lokacin da mutum zai ɗauka na yunwa wani hirmani da hana mai cin abinci da in yace kila shi ta hudun ƙarfe ɗaya ko ƙarfe biyu to kila zai iya yin hawa ishirin bai ci abinci ba to amma in yace bari shi ƙarfe hudu ko hudu da rai ko hudu da arba'in ga awon za su rai za su dawo kila sha hudu ko sha uku لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه يا تنبيه أكان دليل من جنك تتسوى لما فيه يتسوى فائدة أتج من الفوائد الصحية أقول فائدة لا هي التي تعين على أداء الصوم ولن دولنا فائدة سنة تيمة كاوى وجم ينقذني من غير خلل بعد أن تسامو وتمجيبي قوة رشي الله يصيب الجسد ولا تسامو الجيبي ana son ka yi azumi da ƙare lafiyar kana nan lafiya lau ƙara zai rubu sabitin ta sahar na ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun taɓa yin sahur tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sun makunna ila salati muna ƙara sahur mun ka tashi muka fara sallah fasal alabu ana ana da yace kan bai nahu ma tsakanin sahur ɗinku da fara sallah ni a gwargwado ne ƙara yace kadar hamsin aya gwargwaron ka karanta aya hamsin mutafaqun alaihi وقوله تعالى أما فقال الله مدربتين سركي ليتشي وكلوا واشربوا وجاء أبنشم وشاء أبنشم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حتى الفجر يأتيكم هم قم فانشي الخيط الأبيض الزريفري من الخيط الأسود كالزريفري طلوع الفجر شين شين طلوع الفجر wannan aya tufidu jawazal akli tana nuna akwai halalcin mutum shi ta sahur ne shi ta cin abinci ne ila an ya tabayyana alfajr sai ya ga hadisi ne dan ya ce to sai ka ji ana kiran salatu wa ala zalika akan haka kenan ma ta awwala ku kafiru min almuslimina abin da zai yawa daga musulmi sun ka saba da shi sun ka al'adanta min al-intaj na cewa a yi sahur a yi intaj mutaka mutta qabla al-fajr kafin keto alfijir min kubayar min kabilar imtiyadi wato saboda kafa kafa da imtiyadi mukhalifun li hadiyar nabi sallallahu alaihi wasallam ya saba musulmar manzo sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya ce ku yi ta cin abincin ku sha abincin ku har sai in mutum mutum ya yi kira sannan ga aya ta nuna ku yi ta cin abincin ku sha abincin ku da alfijir ya ce da haka ba dole na ka ce bari in sami minti biyar ko minti goma a sai lokacin nan ya yi gab sannan ka tsaya na biyu daga cikin adabu na sun wato mustahabban da ake so mai azumin shi kula da sun ta ajiru gaugauta mu da baki يقول الشيخ عثمان بن فوري رحمه الله برحمته ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم في الصوم تعجيل الفجر yana daga cikin hanyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da azumi ana son mutum shi gaugautar da buɗe baki narban wannan mustahabi ne وفي صحيحين يدعو في البخاري ومسلم انه صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير mutane ba za su gushe cikin alheri ba ma akkalin fitra matsawar sun gaugotar da buɗe baki wato buɗe baki yana kawo alheri wato gaugotar da buɗe baki yana kawo alheri muttafaqun alaihi min hadith sahih bin sa'd wani zalika saboda haka yustahabbu lis-sa'imi ta'jilu fi al-iftar mustahabbi ne ga mai azumi shi gaugotar da buɗe baki فقد رغب في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من ظن الله صلى الله عليه وسلم يعرف أي جنس وجن جو وتدف لباجي لقوله ده زنجيني وفي رهياك لو كما أي كشي أي كشي ياك سنجي سنة موضوع صلى الله عليه وسلم ترانا تهوى إلى أجاز وإنما أحب التعجيل أبين ده يسا موضوع صلى الله عليه وسلم يبتوى جوتا لما فيه من التيسير على الناس تبودا سوق أو مكان وقالها التأخير sannan an karhantar da jinkir saboda baki limafi da ne shubhatin sanatu saboda a ciki dai akwai wuce gona da iri wal hudu da sulhun wawa ka tini ga aki ba a son mutum shi jinkir za ci lokacin buɗe baki a ce in ji sai na yi sallah to ya yi bid'a wata shakkuhu bi ahlil aryani da qura kuma ya yi kamanceceniya da ƴan wasu addinai daban allazina kanu yaghluna fi dinin wanda suna kasance suna gudu da addini ومعنى التعديل ألنا أما أنا الجوز وتاوى أنه سوى ألنا الشأن بمجرد غياب قرص الشمس كمفقوع درانا درانا لكاد أرانا يا أبو أمير أكون فكرة كتاشي ويمطر من أبو ميزي أجي أبو وفي الحديث الصحيح يا توجني إن تتجه حديثي إذا أقبل الليل من ها هنا إذا ندري يكون كنتو لغنا وأدبر النهار من ها هنا يلي يكون كنتو يبقى بايا وغربت الشمس رانا تنفعنا قلت قد أفضل السائل mai azumi ya sha ya aji kawai mutafakun alaihi min hadisi umar wa yaqulu fi zalika an yaghliba ala zannihi ghuruba kuma ya ishi mutum cewa da ya ga rana ta faɗi yana tsammanin lalle yanzu rana ta faɗi to mutum galib da tuwon da amfani jariya su shi na isa shi ha zuwa gore ga waɗannan al'amura kamar sun ce lafi kamar da yake ga alƙibla wa gani hada wani ta وقد أثر المسلمون في أهل الإسلام أقول تبدأ المسلمين صحابي suka aje azumi suka sha ruwa saboda gago ta sha ruwa ko ba amma kuma annabi sallallahu yana tare da su saboda suna tsammanin rana ta fara sun magana a cikin su sai ga rana ta kuma bulluwa da haka ga sun sun karu har da zato cewa rana ta fara da haka sai sun ka sha ba ta kaci gare su ba amma sai ga rana ta kuma bulluwa wannan addini za a ranka shi na uku alfitru ala ruhabati sunna ne mustahabbi ne ga mai azumi shi buɗe baki da dabino shi ne ruɗa bakin ɗanyen dabino kamar ka ce lubiya fa in lam yajid in bai samu dabino ɗanye ba in fa ala tamarati shi dau shi samu busasshen dabino fa in lam yajid in bai samu busasshen dabino ba in fa ala al-mai shi kon fadi ruwa shi samu ruwa karo karo ya zan su a farkon abin da zai fara sha wannan ne hadisi anas saboda hadisi anas radiyallahu anhu ala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul manzo Allah ta ya kasance yana aje azumi yana buɗe baki qabla an yusalliya tun kahin shi sallar magariba ala rukabati kuma yana buɗe baki ne da raɗa da binu ɗanyi fa in lam takun rukabatu in bai da wannan da binu ɗanyi mutum mai rajin sai ya samu ƴan busasshen da binu fa in lam yakun mutum mai rajin in bai da ƴan da bin nai hatta haka wata jisma'in zai yi kurfi na ruwa Allah kurfi uku ya kurba ruwa ya aje ya kurba ya aje ya bankwada ya aje aisha ya ba rawahu abu dawud wal hakim wa sahahu wa tirmidhi ولا شك أن وراء هذه السنة النبوية المطهرة إرشادا طبيا ba shakka cewa wannan sunna mai tsarki ta annabi sallallahu alaihi wa sallam to a cikin ta akwai shiryarwa wato akwai koyarwa a likitance kuma irin tafiya akwai wata fa'ida ta lahiya a cikin wannan shiryarwa cewa a ci da biyu ko a sha ruwa wajen buɗe baki فقد اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأطعمة منذ الله صلى الله عليه وسلم يقول أن أبنشن دون سواها بيشي أبونا باشر ولا أبونا من بيزا إلى بيو لفوائدها الشيعة ثم الفائر ورزم نلاهي الجمع مصورة وليس كفرت لتوى رسولها في أجل السحراوية فأولا لي أنا سام أينهم تبينوا أشكين ذلك السلطين والبلاد التي لا يوجد فيها رقم ضرورا نباء سام النبيون أو يتم الكون مش النبيون yuguni an ha ba da kwati da ukra to wasu kayan marmari irin mutum ya samu lemu ko ko ko abarba ko bacca ko kankana aw shay'un la yusuru ko kuma wani abu dai mai zaki ne da ya isa shi wayan bashi an yi yalzima al-i'tidal fi tanawul sahabi kuma yana da kyau mai azumi shi wato shi nizumta maka ne daidai ko wajen cin abincin nan bala yau sai kashi waiwaye saboda ya irin da yunwa ko ya irin da kishirwa shi ta kwakwada shi shaki shaki dai har ya ji sai ya ji bai ya tashi wani gudu da kawai shi yawai ta abinci ila hadin da mata hayi sai ya kai ga gaba a yau da yi fi mata mujami dan in yi haka nan to zai tsada hikimar da ya sa a yi azumi a tafiya ta lahiya dan shi ko shaki shaki yana kawo rashin lahiya kama ya faru muka tiro min tsayina kamar yadda da yawa masu azumi suna yin haka abu na hudu addu'a inda al-islam wato yin addu'a lokacin buɗe baki nassan kuɗa hau malaman fiƙo sun nassanta a lafta ibadar du'a yin al-musri cewa mustahabbi ne mutum shi addu'a lokacin buɗe baki wa muradun bihi abin da suke yi a kiba tana wurin mutum bayan mutum ya yi buɗe baki ya ci wani abu to sannan shi addu'a ba shi addu'a kafin buɗe baki ba a lokacin buɗe baki ma'ana shi ci sannan shi addu'a قال في نهاية المحتاج wato ya ce cikin hayatul mutaji dimna sunan sauri yana bayani game da sunan azu yace wa an ya kula inda ai aqiba fidiri sunna ne mutum shi ce bayan yayi buɗe baki bayan ya fara cin dabino nan ko ya sha ruwa ko ya ci wani abu da ya ya buɗe baki sai shi wannan addu'a Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afdal Allah don ka ni azu kuma na yi buɗe baki cikin arzikinka رواه أبو داود بإسناد حسن لكنه مرسل وروي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول منذ سبع سنين تشيوا حينئذ إن يبو يباتي ينشي اللهم ذهب الظلم يا الله شروا ذات هيتا وابتلت العروب جيو جي سنجك وثبت الأجر لا لا تثبت إن شاء الله تعالى انتهى ولكن الدعاء في جميع نهار الصوم سيري الدعاء a cikin dukkanin yini masnunu sunna ce wa annahu masnunu kadhalika inda al-fajr har kuma addu'a sunna ce lokacin buɗe baki da kuma duk gaba ɗayan yini wal muradu bihi ake ba tana wurin rukuri amma a kula bayan an sha ba kafin a sha aka addu'a ba wala yana bi fi haza ta'jilu yin addu'a bai hana gaugausar da buɗe baki fa innahu ya'jilu fitra illa tahaqquqil wurudi zai gogontar da buɗe baki lokacin da ya tabbatar da rana ta fara sun mai kusa annan shi addu'a da mawara da abin da ya tusko ai da kai biko da wani ne wa haza dalilin wannan dalili ne ala annahu yanbaghi lis sa'i wanda yake nuna cewa ya kamata ga mai azumi an yaktalima lahzatul islam shiribaci lokacin buɗe baki wa al'adar ijaba da lokacin ijaba sai rushi addu'a lima ahabba min alkhair da duk abin da yake so na alheri فإنه له دعوة مستجابة سبو رشي ما يعجبي ينا دوات الدعاء كبابا مصفى اللوم جنبو غباتي وعن عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنه قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الله صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما تبقى lalle hakika mai azumi yana da wata addu'ar da ba a yi mai ranin ta lokacin gudanar alam da abin mulaika sami su abdullahi wannan amrin ya kolo idza aftara idan ya buɗe baki yana wata addu'a sai ce allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wada'at kulla shay'in anta aftara ya allah ina roƙonka don rahmatka da tayyar wasu kowane irin abu ya allah ka gafarta ni لأن الدعاء هو الدعاء لا يرد في هذا الوقت المبارك باء رد الدعاء da lokacin nan mai albarka saboda haka ana son da kayan buɗe baki to sai ka yi dace wajen yin addu'a ka roƙi ubangiji dukkanin bukatocinka lima rawahu ibn majah min hadith abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu anna an-nabiy annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lis-sa'imi inda fitrihi da'watan la turad hakika mai azumi yana da wata addu'a da ba a rabbinta lokacin da ya buɗe baki wani hadith ibn umar radiyallahu anhu ma كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر منذ صلى الله عليه وسلم إذا يبو دباكي قال يكفي ذهب الزمر وزلت العروض إشرواتا تهيئتا جوجي سنجكا وثبت الأجر لا لا تثبت إن شاء الله أخرجه أبو داود والحاكم والبيت هذا دعاء النبوي wannan addu'ar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam qalilun ma najidul ba'da yawmin wato mutane wasu cika yin wannan addu'a yana da kyau ko da sunan lati halaka alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin sunorin da Allah sallallahu alaihi ya faɗa don akan su yana yin yana yin wannan addu'a duk sabda ya sha ruwa yana cewa zahabar samau wa sallatul qulub wa sabatul ajr insha Allah abu na biyar siyamul jawarih an al-asan mai azumi wato shi kana da bayne da gare kashe aikata zunubai ai siyamu ha an kulli ma harrama Allah ta'ala wato shi kana da bayne da duk abin da Allah ya haramta لأنه لا فائدة في الصيام مع عبث الجوارح saboda azumi bai da amfani amma kana aiki da gabanka kana wasa da su kana wata ka da azabi da aikata su wa ma'lumun anna siyama jannatu an san cewa azumi da ruwa ne fa ala sa'im insafahu ahad saboda haka ya wajaba ga mai azumi in wani ya zage shi aw jahila alaihi ko ya masa takwalci an ya kula shi ce mai inni sa'im ni azumi ne ni azumi ne kai ba kuma da kai ya hadisi abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala فإذا كان صوم يوم يوم صوم أحدكم إذا من الأزم اليوم يزدو فلا يرفض كذا شيء الفاشا يوم إذن تعالى ولا يرخب كشي حيانيا فإن صابه أحدكم إذا من يزداجيش أو قاتله هو يبقى رشي فليقول إني صائم ويجي مني أزم مني رواه البخاري ومسلم ولا الأثر سيري أبن داموا نجد البعض za mu samu wasu mutane rabbin alfaza suna ta maimaita lafuzza gaira la'ika wa su dace ba wala ya kafi nuna kimar shahri mubarak ba su girmamar da alfarmar wannan wata mai albarka daga ji suna ta alfasha suna ta ɓaci ɓaci wanda wasu dace ba abu na shidda daga cikin abubuwan da an musu haɗi ga mai azumi alki yawan kyauta da alheri ko mu dara fasul qur'ani da kuma karatun alqur'ani يقول الشيخ عثمان بن فودي في إحياء السنة ومن طريق طريق النبي صلى الله عليه وسلم زيارة الخير لك yana daga cikin hanyar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karin alheri bisa ga mustahabbanci mustahabbi na mutum shi kara yawaita alheri ko da yana yin alheri kafin Ramadana to in Ramadana ya shigo ya kara shi ta alheri shi ta baiwa wa fi sahih al-Bukhari an ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala kana rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ajwadan nas ya hi kowa kyauta وكان أجود ما يكون في رمضان ومن لوكا جدا في يوم كوتا أتسون رمضان حين يلقاه جبريل لوكا جدا جبريل كي أدوارش وكان يلقاه في كل مولد من رمضان جبريل هذا الشيء أدوار أن صلى الله عليه وسلم أتكون قوة لدينا رمضان في سنة وإذا رسول القرآن في بيت القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من بيش المرسلة والله من دون الله صلى الله عليه وسلم ما ينصر آل منادى القرآن تعالى سنين to ya yi baiwa da alheri da kyauta bisa ga irin iskan nan da an ka sako an ka aiko da na rahama ga al'umma wani za saboda haka wa ziyaratul judi mun bar dalu wani na ko wa ziyada da tul judi da aka bar dalu ko aka ce wa ziyada wa ziyaratul judi ƙarin kyauta mustahabbun mustahabbi na fi ramadan ko a shan duk da imabar fihi min gairi saboda haka ai musun ka yawaita kyauta a cikin watan ramadana وكذلك قراءة القرآن حتى ما كيوي ذكر القرآن وبخاصة أنه شهر القرآن ثم دورنا متى وتر القرآن والجود وتجوتان ومدارسة القرآن والجود ومدارسة القرآن تجوتان ذكرات القرآن مستحبان في كل وقت ana son ka yi su kowane lokaci walakin fi ramadana a cikin sai dai ana son ka yawaita su a cikin ramadana ya da kowane lokaci wata al'amin wata kuma fiyar mun tafa sallallahu alaihi wasallam a cikin shekarar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu da rasa rubutun biyu alaihi salam da qur'ani har wata jibril alaihi salam ya yi muraja'a alqur'ani sun yi bida alqur'ani tare da annabi sallallahu alaihi wasallam so biyu ne ya dulla ala ahammiyati hada al'amr min hada shahada don ya nuna muhimmancin wannan aiki na karatun alkur'ani a cikin wannan wani tara salafu salih rahimahullah ala ma tara alayhi nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka as-salafu salih sun bi wannan hanya sun yi dahiya bisa ga hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi fa kana lahu mujtihadun ajibu fi qira'ati alqur'ani fi ramadan sai yanzu suna da ijtihadi ne ban mamaki dan sai ka ji ko wai da gaske ne irin yadda suke kokari da ijtihadi wajen karatun alqur'ani fi ramadan بل بل wannan zance lam yakunu yastaghiluna anhu da ghairi kai ko ni ajewa su kai su kama karatu alqur'ani wa arkana abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud ya kasance ya khatimu alqur'ana fi ramadan fi salatin wa kwana uku duk abdullahi ibn mas'ud sai ya dauki alqur'ani kwana uku duk sai ya yi kanka wa fi ghairi ramadan min al-jum'ah ila al-jum'ah amma in ba ramadan na ba to sati sati shi kanka kaga ga wata sai shi sauka ko in ba Ramadan na ba amma in Ramadan na sauka dole shi wa an hamari ibn salama an humayd anna sabitan sabitu ya kasance ya khatimu alqur'ana fi kulli laylatin yana sauki alqur'ani kowane dare kulli yawmin wa laylatin fi shahr ramadan wato tafsiru aw yake sauka kullum sai ya sauka da sauka 30 yake ga Ramadan wa kana al-imam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah idza kana awwalu laylatin min shahr ramadan idan daren farko ya kasance na watan ramadana yastabir ilayhi ashabu yana hada almajirai ne wa yusallimin sai ya yi musu sallar tarawih sai ya karau fi kulli rak'atin shirin aya ko wace raka'a aya shirin shi karanta musu waka zalika haka shi ila an yahtima alquran har sai ya sauke alquran waka zalika ya karau fi sahari haka bayan ya yi sallar nan ta tarawih kuma sai shi kama yin karatu fi sahari da shi ma bayyana sunan zai iya karanta rabin alqur'ani izo talatin ila sulusi min alqur'ani wani lokaci kuma sai shi sulusi na alqur'ani sai shi karanta ne zo ishirin fa yaqtimu inda sahabi shina sauka lokacin shi fi kullu salatu layali kwana uku sai ya sauka in yanzu yana sulusi sulusi in kuma yana nufin irin su kwana biyu sai ya sauka wa kana yaqtimu bin nahari kullu yawmin khatama sannan wancan wani dare yana da shi imamul bukhari bayan ya yi saukar cikin su kwana uku sannan kowane yini sai ya yi hatama guda kullum yini guda na ramadana sai ya yi hatama wa ya kunu hatama lokacin da yake hatama inda yake tsaya lokacin buɗe baki kullum da yake kowane yini lokacin buɗe baki lokacin na Allah hatama ne wa ya kunu kuma shina cewa inda kulli hatmin da'watu mustajaba duk kai hatama to kana da wata addu'a wanda Allah ya alƙawari mu wanda ya soki alƙur'ani zai zai zai biya mai bukata وكان الشافعي إمام الشافعي يكتب يختم القرآن إلى توقع القرآن عند سنة رمضان ستين ختمة ختمة ستين يكفي في صلاة رمضان هم تكن صلى تكن صلى ستين وكان قتادة يختم القرآن قتادة يكتب شينا سوك القرآن في كل سبع ليالي وتسكن قوانا بقي بعد رمضان فإذا دخل رمضان غير رمضان يشبه ختم سيشي سوكات في كل ثلاث ليالي عشان قوة لدريده فإذا دخل العشر أما إن إن قوم غير مجد سنك شبه يختم كل ليلة كون دليل يا هدم كون دليل وكان سابق البناني سابق البناني يا كتب يختم القرآن هنا سوق القرآن في كل يوم وليلة كون يوم دليل من شهر رمضان وهكذا كان حال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم على القرآن وكنت حكى ينا يقول الله صلى الله عليه وسلم أن تعالى القرآن في رمضان عشان رمضان وهكذا صار أصحابه حتى مصحف بين سكتين وكذا التابعون هكذا التابعين سكتين رحمهم الله وهم منهم في الفلسفة كنت تنكو من أينشي فبيرا قال لا درجة الله يباسه وما حالها وكذا هو مسلمي كي أعني أين إنك وأين أنت منهم إنا كي إناسه وكم هو يرضيك منهم في سائر الأيام كي شكم فانا نوع كي توقع القرآن وفي رمضان بشكل آخر أشكم رمضان توقع نوع كي وفلنتك الله عز وجل في القرآن نقول هكذا مجلس ورم الله جميلك الأسماء القرآن وفي هذا الشهر المبارك ثم أتمنى وضعي على البركة وأبونا بقي هو نكر الشيء ده بسكن مستحبي tafsirus sa'ilina shine ciyar da masu azumi wato hada buɗe baki da masu azumi li hadisi zai da khalid bin juhani an nabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce man faqara sa'ima duk wanda ya ciyar da mai azumi ya buɗa ma mai azumi baki to kana lahu mislu ajrihi zai kasance yana da lada irin ta mai azumin nan غير أنه لا ينقص من أجل السائل شيئا فتعرف كما يا رجل هو النم يأذن كاش العذاب ما أذن ذا باش العذاب تيتكك كي كما لك إيمان هو تباكي كي كما ذا أباك العذاب إرم وندن أنت باش رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وأخرجه ابن ماجه وأحمد وتهوه ابن حبان وإلى ذلك يشير محمد بن بشار في أثار المنطلق ويندب التعجيل بالفطور ومثله التأخير بالسحور wato wani da bata ajiru an so gogo ta ga hudu da buɗe baki da musul hudu da ashiru har kuma jinkirtawa da suhuri da sahu to da lokaci za ta yi za mu tsaya nan أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك